الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابكوي قوة قوم وتن شوال هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan hudu watan april a gregorian calendar 2025 wannan shine kasa ɗinmu na 130 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alwaziz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama sahibu tauhidi wal aqidati wal fiqihi wat tajwid muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala abdul azim al-badawi kai Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul jana'izi wato littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen gawa idan mutum ya rasu menene ya kamata akan makusantansa menene ya kamata akan masu jinyarsa me ya dace akan al'ummar musulmi su kula da hi dangane da gawar ɗan uwansu musulmi to muna cikin karatuttuka sai lokaci ya zo mana muka tafi hutun ramadan a yanzu kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna addu'a abubuwan da muka yi a baya Allah ya karɓa mana wanda kuma za mu yi daga nan har illa ma sha Allahu Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana shi ma daidai ɗin da muke karantawa kuma muke fassarawa Allah ya karɓa ya ba mu ladan kusakurai da muke yi ko tuntuɓan harshe ko ƙarancin karatu ko ƙarancin bincike akan matsaloli Allah shi yafe mana da ni da ku baki daya Allah ya karɓi ɗan ƙaramin aikin da muke komai ƙanƙantar sa ya sa ya zama sanadiyar samun aljannar mu da ni da ku baki daya subhanahu wa ta'ala ya albarkaci duk wanda suke taimaka mana wajen yaɗa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da duk waɗanda suke taimakawa wajen wannan karatuttuka suna inganta suna tafiya zuwa ga inda ba mu yi zato ba balle tsammani muna addu'a dukkansu Allah ya tara mu da mu da su a cikin aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓa mana addu'o'i da bukatu da damuwayinmu Allah ya yafe mana kusakuranmu Allah maɗaukakin sarki ka yayyafa ruwan rahama akan kaburburanmu bayan mun mutu waɗanda kuma suka rigaye mu gidan gaskiya tun daga kan iyayenmu da 'yan uwanmu da sauran waɗanda suke musulmi muna addu'a Allah ka karɓi bakuncin waɗannan bayi daga lokacin da muka tafi hutu zuwa yau da za mu dawo akwai waɗanda suka rasu akwai manyan malamai akwai manyan bayan Allah mu ma da muka saura ba mu yi jinkiri ba su da suka gabace mu ba su yi gaggawa ba su da suka rasu Allah ya musu rahama mu da muka saura kuma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarfe ya Allah Allah ka sa ba asarar lokutan mu muke yi ba a cikin al'amuran da muke yi na wannan rayuwa ta mu ya Allah Allah ya datar da mu muna masu farawa da sunan Allah sai mu ce babu ma ya jibu ala a ƙaribil mayyit babi zai magana akan abin da ya wajaba akan makusantan mamaci in an ce a ƙaribil mayyit su ne ‘yan uwansa tun daga iyaye ‘ya'ya yayu ƙanne baffanu kawunai matansa da kuma ‘ya'yansa waɗannan su ne ake nufi da a ƙaribul mayyit makusanta mamaci to me ya dace su yi idan aka ce ɗaya daga cikin su ya rasu ko ɗansu ko babansu ko mata yayansu ko shi kansa yayan ko kawu ko baffa ko uwa ko uba ko ɗa in aka ce ya rasu me ya dace akan wanda suke makusantansa da danginsa da yan uwansa na fata an gane malam yace wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabara wafatihi amrani duk lokacin da labarin rasuwar wani daga cikin 'yan uwa ya zo to akwai abubuwa guda biyu da suka wajaba akan 'yan uwansa wanda suka ji labarin mutuwarsa kana anguwa kaza yayanku na anguwa kaza sai aka buga ma waya aka ce fa yau wani Allah ya masa rasuwa ko ka yi tafiya sai aka buga ma waya aka ce babanku ya rasu ko mamarku ko ɗan uwanku to me ya dace ka yi ya ce akwai abubuwa guda biyu al'awwal abu na farko asabru war rida bil qada na farko shine mutum ya yi haƙuri da wannan rashi da Allah ya jarrabe shi da shi war rida bil qada ya kuma yarda da hukuncin da Allah ya yi na sha faɗa a wannan gabar abinda ake nufi da haƙuri fash a nan shi ne kaucewa duk abin da jahiliya ce ta kawo shi ba sunar manzan Allah ne ta kawo shi ba jahiliya ne a ce maka an maka rasuwa kai tsalle ka faɗi sama kana birgima kana ihu ana lirike ka wannan jahiliya ne na fata an gane abinda mutane ba su gane ba kenan to wannan shi ake kira haƙurin ka danne kar a ganka kana wannan abin fa wannan shine haƙurin don haka asabru mutum ya yi haƙuri kada ya aikata wani abin da zai nuna cewa shi jahili ne ko kuma bai yi karatu ba ko kuma bai san addini ba na daga faduwa da tsalle da burburwa a ƙasa ana rirrike ka na fata an gane mutum ya danna zuciyarsa in duk duniya za su ce baka da imani shi yasa aka ga kaya haka karka damu in dai Allah da kai mai imani ne akwai wanda ya cire ma rigar imani in dai manzan Allah ya yarda abin da kai shine hakikanin imani akwai wanda ya sai cire ma rigar imani so kar ka damu cewa wai dan baka yi kuka ba ko dan baka yi birgima ba ko dan baka yi ta faduwa kana tashi ba wannan shi yake nuna baka da imani wai mutane za su faɗi wannan ko dangi za su faɗi wannan kar ka damu da wannan kar wannan ya dame ka in sun ga dama su tallata ka a duniya su ɗau microphone su zagaya a gari suna cewa a hewa na mu bai da imani labari ya samu uwarmu ta mutu amma ko a jikinsa ba wani abin nan ba a tafaɗin wannan in Allah ya yarda abin da kai daidai ne in duk duniya suka ce ba daidai kai ba aikin banza ne na rantsi da Allah na fata an fahimci magana don haka ya ce na farko abin da ake bukata shi ne asabur mutum ya yi haƙuri warriba bil qada sannan ya yarda da hukuncin da Allah ya yi na faɗa muku cewa duk duniya babu wanda ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daraja ya fi uwata ya fi ubana ya fi uwarka ya fi ubanka ko ba haka bane kuma duk duniya babu wanda rashin sa masifa ne a rayuwar musulmi irin annabi muhammadu amma dole mu mun yi hakuri yau manzan Allah baya duniya annabi ya kai kullun gari ya waye kai kukan awa biyar saboda rasuwarsa haka ne ko ba haka ba kullum in gari ya waye ya kai wannan matakin ya fi amma ya ce karmi haka duk da darajar da Allah ya masa to akwai wani ɗan adam da za a yi masa haka in ba shi ba tun da shi kansa ya ce kar a yi haka akan kansa to kuma waye saurar da daraja a duniya wanda za a ce dole sai an yi irin waɗannan ne amsa saboda haka ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce idan wata musiba ta same ka ko ta rashi ko ma wace irin kalar musiba ne in ka ji ka gagara jurewa da yin haƙuri tuna da masifar rashi na a duniya in dai har ka iya haƙuri da masifar rashi na a duniya to kowace masifa za ka iya yin haƙuri da ita a duniyar nan jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan shine abin da ya kamata mu gane saboda haka ya ce a sabru war rida bil qada mutum ya haƙuri ya yarda da hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara liƙaulihi ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baƙarati aya ta ɗari da hamsin da biyar da aya ta ɗari da hamsin da ainihin wato bakwai Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wallahi sai mun jarrabe ku da wasu abubuwa na daga tsoro na fata an fahimta da yunwa wa naqsin min al-amwali da kuma ragi da tawaya a cikin abin da ya shafi dukiyoyi wal anfusi da kuma rayuka Allah sai ce wa bashirin sabirina amma albishir ɗin wanda suka yi haƙuri da waɗannan musibin gaba ɗaya kamar ka tambaya Allah su waye masu haƙuri akan waɗannan musibu sai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatu su ne waɗanda idan aka jarrabe su da wata musiba ko ta mutuwa ko ta asarar dukiya ko wani a makamancin haka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ka ji sun buɗu baki sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lalle mu daga gurin Allah muka fito kuma ga Allah za mu za mu koma don haka da mu da abin da muka mallaka duka mallakar Allah ne don Allah ya karɓi wani abu cikin abin da ya bamu wanda dama mallakarsa ne yau ai ba matsala ba ne wannan mu kanmu da muka saura mu ma za mu bi baya ba abin da muka rasa ba in ɗa ka rasa za ka bi bayan shi in uwa ka rasa za ka bi bayanta in uba ka rasa za ka bi bayan shi duk wani abu da ka rasa a duniya komai kimarsa da martabarsa kai ma ka jira lokacinka na fata an fahimci magana in malami ka rasa za ka bi bayan malamin in wani sayyadi ka rasa to kai ma za ka bayan sayyadi din ko ba haka bane duk wani wanda kake jin ya kai kai kuka da kakaji akan mutuwarsa to jira ranar da kai ma za ka bi shi don haka za su ce mu mallakar Allah ne kuma zuwa ga Allah za mu koma sai Allah kamar ka tambayi Allah to meye matsayi irin wanda in an jarrabe su da musiba da bala'i kuma suka yi haƙuri suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan irin matsayi suke da shi sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim irin waɗannan mutanen su suke da salatai daga gurin ubangijinsu Allah zai dinga musu salati da kanshi zai dinga musu addu'a da fatan alheri da kanshi zai tattala musu masauki mai kyau fa ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min as-siddiqina wash-shuhada'i والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورحمة كما رحمة الله تاتبت إرن وأن متاني وأولئك هم المهتدون الله يتي إن كان نيمان تبتتين شرييو تو كساموات أن سوني أصل شرييو أبونا الله تو كاغا إن دي ذاك ساموان أبون كسام صلاتي دقا قولون أبنجدي كسام رحمة دقا قولون أبنجدي ka samu shiriya daga gurin ubangiji saboda ka yi haƙuri akan wata musiba da Allah ya jarrabe ka to kaga ashe kin yin haƙurin asara ne gare ka haka ne ko ba haka ba saboda shi kin yin haƙurin shi zai rusa wannan salatin da Allah zai ma ya rusa wannan rahama da Allah zai ma ya rusa wannan shiriyar da Allah zai maka amma yin haƙurin shi zai jawo rahamar Allah shiriyar Allah da kuma salatin ubangiji subhanahu wata'ala an gane maganar da ke ku Allah ka ba mu iko وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراه عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذها مثل الموت فاتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى عند أول الصدمة أنغاني إن الصبر عند عند أول الصدمة daga sahabi Anas dan Maliku Allah ya hada mu da Anas a Jannatul Firdausi akwai akwai tarihin da muka dauko na Anas da mahaifiyarsa wanda muka yi a wata anguwa can wajen investment na gombe na nan gombe mun fara lokaci ya kure in allah da za mu samu lokaci ko a darasin mata ko a darasin maza mu samu mu karasa wannan lakcar ka san wane ne anas dan maliku anas dan malik babban sahabin annabi muhammadu ne ka san duk wanda aka ce ya yi boyi boyi a gidan mutum to ba wanda ya san wannan mutumin sama da shi ma'ana ya masa dan aika ya masa dan wane ina kake yi min kaza wane e kawo kaza wane e sayo kaza wane e ɗauko kaza ba wanda ya san mutum sama da wannan to babu wanda ya san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai sama da anas dan malik domin ya yi boyi boyi a gidansa na tsawon shekara goma sha uku ko sama da haka ko ƙasa da haka kuma ya ce har ya bar gidan manzan allah bai taɓa yin wani abu da annabi ya ce me yasa kai haka ba ya anas duk da yarinta irin ta yaro kuma ya je gidan manzan Allah yana ɗan shekaru kaɗan wanda ba su kai goma ba ko kuma aƙalla ba su wuce goma ba an gane magana da kyau ko kuma har manzan Allah ya mutu yana gidan shi amma ya ce ba su taɓa samun matsala da annabi cewa kaza ba ya ce sai wata rana da annabi ya aike shi ya ce ka je ka yo kaza anas ya ce da na taho kan hanya sai na gamu da yara suna wasa shi da kan shi yake ba da labari ya ce sai na samu guri nima na zauna sai na ci gaba da wasa na ya ce annabi ya jira ya jira bai gani na dawo ba sai ya fito zai tafi wata sabgarsa zai tafi wani sha'aninsa yana kan hanya sai ya hango alamun anas a cikin yara suna wasa sai yanka sai ya shiga cikin dandalin wasan sai je sai ya same su kawai yana zuwa sai ya ga anas a zaune ana an tara ƙasa ana ta wasan ƙasa mana ka san yaro da wasa ya ce sai ya kama kunne na sai ya rike sai ya tada ni tsaye ya ce anas wato da na aike ka nan ka zo ka zauna ko ya ce to maza maza ka tafi yana dariya yana murmushi ba ma irin faɗa na me ba na tashin hankali da jin cewa an masa ba daidai ba a faɗa irin na raha da wasa da yaro ya hankaɗa ya ce maza maza ka je ka tafi aikan da na saka ka sannan anas daga cikin falalarsa kafin mamashi ta kai shi gidan manzan Allah ta'allama alqira'ata wal kitabata ya iya karatun qur'ani ya iya rubutun larabci don haka ba kasganya ta kai wa manzan Allah ya je gallabe shi ba annabi ɗoraye ɗorawa ya akan tarbiyyar da uwar anas ta fara bashi kafin shi ya ci gaba da ɗora masa ta inda za ka gane matan zamanin sahabban annabi muhammadu ba irin mata ne irin na zamaninmu wanda za su haifa su jefar ba su haifa su watsar sai ka yanko layi da gudu sai ka ga wani yaro da riga iya kirji babu wando ko ina uwar shi sai ga oho sai ka yi birki wani lokaci ma sai ka fito daga mota ko ka sauka daga mashin ka ɗauki yaron ka kawar da shi gefe sannan ka hau motar ko mashin ɗin ka ci gaba da tafiya dan Allah uwar da ta gagara kula da lafiya da ran yaro ya kake tsammanin za ta kula maka da karatun shi da tarbiyyar shi da karatun Qur'ani shi jama'a haka ne ko ba haka ba haka za ka gansu akan layi malam suna ta wadaka suna ta warka jami in ban da Allah da yake ba da kariya na rantse da Allah da ya busa min numfashi da yara da yawa yanzu sun zama kabaru kana ko ɗazun nan ina ganin wani bidiyo wani daga cikin jami'an 'yan sanda ya ɗora yana cewa al'umma ku duba yara ne sun fi guda goma sha biyar a gaban shi ya ce kullum jama'a sai mun kama motoci an makare ta da jirajirai za a tafi da su a je a yanka su a kudanci ya ce yanzu ma haka gashi nan waɗannan na kama ɗazu ɗazu da ne sai bin ɗin bidiyon ma akan wayana haka ake barin yara malam babu kulawa iyaye ba ruwansu uba ba ruwan shi uwa ba ruwanta to su ƴaƴa a zamanin annabi muhammadu ba haka wallahi aka bar su ba iyayensu suna kula da su yasa suka zama mutanen arziki kowa ka kira shi an ce maka radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ma ya yarda da Allah saboda yayi abin yarda da Allah amma yanzu ga hina ana ta haihuwar yara yan neman trending ko ba yan neman trending ake nema ba yara sun zama mahaukata ƙarfi da yaji yara sun zama mahaukata iyayensu suna kallo yaro ya zama mahaukaci yana neman trending ya yanzu akwai fa wanda na gani jama'a ruwan kwata fa da biredi a hannunsa malam usman na rantse da allah yana kada ruwan kwata a kofi yana ɗibowa yana dangwala biredi yana sha wai yana neman trending la ilaha illallah ruwan kwata ɗazun nan nake gani wata ita kuma ta je ta ta faɗi kamar matacciya magashiyan da yayi a kanta da ƙasa busu-busu sai wanda suka ɗora suka ce jama'a ku duba bakar hankalin ku ya tahi ba fa mutuwa ta ba 'yan neman trending ne haka fa yaran mu suka dawo yanzu sun zama mahaukata ƙarfi da yaji ina iyayensu na kallon su sannan wasu matsiyata suna nan suna ɗaurewa irin waɗannan yaran gindi suna ba su kyaututtuka suna nuna cewa abin da suke yi abu ne mai kyau don haka baka ankara ba yanzu ɗazuban da wannan bidiyon da na gani na wannan matar na ga wasu yara da tayu sun fi mutum ɗari na rantse da Allah malam kwamanda sun fi mutum ɗari sun shafa fuskokinsu da gawayi sun shafa fuskokinsu da gawayi suna gara taya ana hira da su ana ya kai ma me kake nema yana trendin ɗaukaka nake nema inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wai yanzu har al'umma ta kai lalacewa da za ta fito tana ne tuya wai ɗaukaka take nema ma'ana duk bala'in da za ta fada a ciki ta fada inda za ta samu ɗaukaka kuma me ya amfanin ɗaukaka ta hanyar da Allah bai da ita ba iyaye kun bar yara suna abin da suka ga dama mutum ya sha ruwan kwata mutum ya daka gawayi bokiti guda ya ɗauka ya zuba a kan samana ya busu busu da gawayi wai yana neman ɗaukaka yana neman trending mutum ya shiga lambatu malam cikin kwata malam ya birgima wai ana ba shi wai a hakan kuma wai ana ba shi kujerar umara inda irin yara irin su ana su dan maliku za su dawo duniya su ga ƴaƴan al'ummar musulmi yadda suka koma a yau na rantse da Allah ya ihe su su koma su su haɗi zuciya ma su mutu don su ba irin wannan yarintar banzan suka yi ba yarintar hauka da samantaka ta rashin mutunci wallahi da ana zai dawo ya ga abin da matasan nan suke yi na rantse da Allah ya ihe ya koma lahira amma su sun rayu ne rayuwa ta musulunci rayuwa ta addini rayuwa ta zumunci rayuwa ta neman ɗaukaka a gurin Allah man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'an walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Allah ya ce izza tana gurina tana gurin manzona tana gurin muminai da haka ka nemi izza a gurin Allah kar ka nema a gurin yan adam to amma yau yaran mu izza suke nema a duniya ɗaukaka suke nema da bakinsu suke faɗa iyayensu na kallo yan uwa na kallo al'ummar musulmi na kallo Allah ka yaye mana Allah ka sauwaƙe mana da haka anas dan malik yake cewa marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi imra'atin inda qabri annabi muhammad ya zo ya wuta wata mata a jikin wani kabri wahiya ta biki kabarin ɗanta ne ko kabarin jikanta tana ainihin wato kuka faƙala laha sai annabi ya ce wannan mata ittaqillaha wasbiri baiwar allah ki ji tsoron allah ki yi haƙuri ki ji tsoron allah ki yi haƙuri mutuwa ba wanda ba ta kan shi ko ba wanda in lokacin sai ba zai tafi ba ki yi haƙuri faƙalat wannan mata sai ta juyo ta kalli manzan Allah sai ta ce masa ilaika anni tafka bani guri ta daka manzan Allah tsawa ta ce tafka bani guri fa innaka lam tusab bi musibati ai kai dan ba a jarrabe ka da irin bala'in da aka jarrabe ni bane shi yasa kake ce mun wai na ji tsoron Allah na yi hakuri ina fata kun fahimci magana shi yasa duk lokacin da matsala ta same ka aka ce wane ya hakuri ka ji tsoron Allah ka sauko ka yi hakuri kuma kowa ya baka haƙurin kar ka dubi girman wanda ya baka da kaskancin wanda ya baka haƙuri nan ne ma za ka gane fasbir wa ma sabruka illa billahi ka yi haƙuri kuma ba don kowa za ka yi haƙuri ba sai don wa sai don Allah amma in ya zamto akwai wasu kalar mutane da he sun baka haƙuri za ka haƙuri ƙarya kake ba don Allah ka haƙura ba saboda girman su ne saboda kar su ce ma ka yi haƙuri ka ƙi haƙura wata ranka je neman buƙata gurin su su ƙi maka shi yasa ka ƙi ka haƙura amma duk wani wanda ya ce ma wane ya haƙuri ka ce ba damuwa Allah ya kiyaye gaba magana ta ƙare na fata an fahimci magana to ita ba ta gane manzan Allah ba ne da haka sai ta ɗauka irin sauran mutane ne sai ta daka martsawa ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati ta baka bani guri ai dan ba a jarrabe ka da irin jarraba da aka yi min bane tana ɗauka sauran mutane ne kamar yadda ta san sauran jama'a sai ta gaya manzan Allah wannan magana Ƙala marawaici ya ce walam ta'arifu ba ta gane manzan Allah ba ne faƙila laha sai aka ce mata huwa rasulullahi ke kin san wa kika gaya wannan magana kuwa kin san wanda kika daka wa tsawa manzan Allah ne fa to wannan kuma sai yake nuna shi annabi Muhammadu ba ɗan neman trending ba ne eh wanda za su yi ta manna fastocinsu a gari ma'ana tun kafin ka abda hima ya zama ka san shi ko daga ka gan shi za ka gane shi shi annabi inda ya fi ƙarfi shi ne inda zai je ba da da'awa inda zai je karantar inda yake neman trending a gurin Allah yake neman trending shi ɗaukakarsa a gurin Allah yake nema don haka yana garin madina yana matsayin manzan Allah amma ga wata musulma ba ta san shi ba saboda me saboda ba nuna kansa yake yi ba na fata kun fahimci magana wallahi ka bari Allah ya nuna ka idan Allah ya nuna ka duk duniya ba wanda ya isa ya toshe ka haka in Allah ya dankwafe ka wallahi ba wanda ya isa ya nuna ka duk duniya ta haka ba ta san manzan Allah ba ta gane shi ba ba fasto sun sa aka manna a layuka ba na fata kun fahimci magana da haka ba ta gane shi ba sai aka ce mata manzan Allah ne fa fa akhadha mithlul maut tace inna lillahi tace yau ina ma mutuwa ne gaba ɗaya da yafi min alheri sama da wannan rana ma'ana ta gane ta yi kuskure ta ji wani abu kamar ta mutu a ranta saboda tsabar bakin ciki da takaicin da ta ji cewa annabi ta gaya wannan magana fa atat baba rasulillah sai ga ta da gudu ta taho kofar gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina anas tsammani ya ce ba ta samu masu gadin gate a kofar manzan Allah ba su ne bawabina ai allafin allazina ya hari sunan abwaba ko abin albaba wanda suke gadin kofa ba ta samu masu gadi ba ba wani protocol garin annabi muhammadu ba wani protocol malam kawai gida ne na kowa in ka zo kai sallaman ama iso fada kawai ba wani protocol wallahi duk wani mai ɗaukaka ya ji wannan maganar da kyau in ɗaukaka ce baka kai annabi muhammadu ba in daraja ce da kima baka kai shi ba baka ma kama kafarsa ba don haka karka yadda ka dinga wahalar da mutane kafin su ganka karka yadda ka dinga wahalar da mutane kafin su gana da kai karka yadda ka dinga wahalar da mutane kafin su samu bukata daga wurinka shi yasa cikin hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin bala'in da Allah zai wa shugaba laifuffukan da shugaba zai yi wa kansa bala'i da jafa'i shine ya zamto ya toshewa al'umma kofar ganinsa ko ganawa da shi duk shugaban da ya toshe wa al'umma ƙofar ganinsa da ganawa da hi da neman bukatu a hannunsa annabi muhammadu ya ce sai allah ya toshe masa ƙofar rahama wallahi don haka ku ji da kyau kuma kai ma in malamin allah ne ai baka kai annabi muhammadu malanta ba to ka yi haƙuri ka ware lokaci ka ce duk wanda ke son gani na ya bugo karfe kaza ko ya zo gida karfe kaza zan saurare shi na ji menene damuwar shi amma ka toshe mutum sai ya kwana goma ashirin wata yana son ganinka yana jin duk duniya ba malamin da zai taimaka mar wajen ya fita daga cikin wannan yanayi sai kai amma ka toshe mar kofa in kai haka baka yi wa kanka adalci ba malamai ku ji tsoron Allah masu da'awa mu dama ɗalibai ne to mu ma ɗalibai mu ji tsoron Allah ko kuma malamai ku ji tsoron Allah ina fata an fahimta ai kaga araba ai ko malam su yawwa malamai su ji tsoron Allah mu ma ɗalibai mu ji tsoron Allah kada ya zamto ka toshe kofa amma kaga malami ana lissafa lokutan ganinsa kamar yadda ake ganin gwamna ko ake yadda ganin minista ko yadda ake ganin kaza wallahi tallahi wannan ba adalci bane to kun ji dai na mu ne ɗaliban malam umaru don haka ya ce falamta jid inda hu bawabina ba ta samu masu kula da gate ko masu gadi a kofar manzan Allah ba ta samu ba kowa kawai ta sallama ta shiga tana neman ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane wannan duka yana nuna mana yadda annabi ya rayu da sahabbansa da kuma yadda ya mu'amala da su yana da kyau mu gane faqalat ya rasulullah wannan mata da ta shiga ta ce manzan Allah inni lam a'rifka ya rasulullah ka ya hakuri wallahi ban gane ka bane da na san kai ne da ba zan gaya maka wannan maganar ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ba damuwa amma dai ki sani innama sabra ko inna sabra inda awwali sadama a wata ruwa ya ce innama sabra inda sadamatul ula hakuri ana yin sa ne a karan farko idan aka baka hakuri ba wai sai ka gane waye wanda ya baka hakuri ba me matsayin sa ba ina fata kun gane daga an ce wane yi hakuri ka ce to na hakura in ma huci za ka yi to ka gama hutun in ka gama ka ce ba damuwa amma dai kar ka ƙi haƙura na fata an gane amma a buga da kai a buga da kai ka ce kai ba za ka yi haƙuri ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta mana wannan ba jama'a na fata an gane an gane amma ba daidai ba an gane an yi kuskure an ce ya haƙuri ka yi huci ka yi huci ka ce ku dai ba damuwa Allah ya sa mu dace Allah ya sa ba mu iko gyara gaba ba shikenan ba wannan rashin haƙurin naka zai cinye wani fata a jikinka ko wani nama a jikinka ne zai rage ma wata daraja na rantse da Allah sai dai ma ya ƙara ma daraja a gurin Allah na fata an gane wannan kuma sai yake nuna kan cewa lalle komai girman musiba mutum haƙuri ya kamata yi kar ya daga kansa abin da ya daga hankalin kansa ya daga hankalin yan uwansa ya daga hankalin kaza sannan duk rashin tawakkali malam da rashin sanin girman Allah da rashin sanin cewa ita bala'i in ta taso ba wanda ya kamata ka tuna in ba Allah ba wallahi yake jawa irin waɗannan abubuwa kaga mutum in an gaya masa rasuwa shi ma ya faɗi ya sume ya kame kame mana wani fa a dalilin rasuwar waninsa shi ma sai ya mutu na rantse da Allah wannan ba ƙaramin sharri ba ne jama'a ba daidai ba ne za ka ga an yi rashi a dangi sai ka ji ana cewa kar ku bugawa wanci kar ku gaya wa ne kar ku sanar da su wance kar ku sanar da su wane in kuka sanar musu to lalle za a samu matsala billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ba tsantsar imani bane bal ma aiki ne da ɗabi'u irin na jahilai wallahi ka danna zuciyarka shine jarumi yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa shadidu bi sur'a ba mai ƙarfi ba ne ya zamanto daga an yi kokawa da mutum zai ɗaga mutane ya buga da ƙasa wannan ba shi ake kira mai ƙarfi ba annabi ya ce innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadabi cikakken mai ƙarfi shine wanda ke iya danna zuciyarsa lokacin da abin da zai fusata shi ko zai ɗaga mar hankali ya zo mishi wannan shine cikakken mai ƙarfi in ji manzan Allah don haka gaya wa wasu labarin wane ya rasu su yanki jiki su faɗi a gaya wasu su rushe da kuka a gaya wasu su faɗi suna burburwa ana tada su ana rirrike su duk wannan yana daga cikin ɗabi'u na jahiliyya haka manzan Allah bayyana hadisan suna gaba za mu karanta da ku ba daidai ba ne ba laifi kai shishikar kuka a ga hawaye na zubo maka ka koma ka dafa gini kana shishikar kuka wannan ba laifi jama'a lokacin da ɗan manzan Allah Ibrahim ya rasu haka yi manzan Allah ya ce inna al'ayna latadma wallahi dole ido su zubar da hawaye wa innal qalba la yahzunu dole ne zuciya ta ji ba daɗi wala naqulu illa ma yurdihi rabb amma ba za mu faɗa abin da Allah bai yarda da shi ba in ba abin da Allah ya yarda da shi ba wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzununa lalle mu da rabuwa da kai ibrahim muna cikin takaici da bakin ciki haka manzon Allah ya faɗa da haka sai aga hawaye shar akan kumatun manzon Allah ya sa tawul ya goge ya goge ya sake gangarowa yana gogewa yana shishika wannan ba laifi haka lokacin da umamatu yar gidan zainabu jikar annabi muhammadu ta zo gargarar mutuwa annabi ya rungume ta yana mata addu'a yana shafa ruwan sanyi a jikinta saboda tsananin zazzabi sai aka ga hawa yana zubowa sahabbai sai suka ce ya rasulullahi kai fa kace babu kyau kukan mutuwa kuma kai ne yanzu kuma kake yi sai ce bal hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu ala ala qalbi man yasha'u min ibadihi a'a ba irin wannan kukan aka hana ba wannan na shikar kuka hawaye ya gangaro ana dafa kafadinka ana baka hakuri a nemi guri a zaunar da kai ana baka hakuri wannan ba shi na hana ba kai annabi yace wannan kan ma falala ce ba kowa Allah ke sakawa a cikin zuciyar shi ba amma abin da aka hana shine faduwa birgima tsalle ka daki gini ka ruga da gudu a ruko ka yayya ga riga kartar fuska da faratu tana jini na fata an fahimta da sauran wasu abubuwa makamanta wannan su ne musulunci ya hana amma kuka na alamun ka shiga damuwa saboda wannan abin da ya faru wannan babu laifi gara mu bambance tsakanin wannan da wancan saboda kada wani ya haɗa abin guda biyu ya ce ma hana ma duk wani abu na tausayi a'a wani abu na tausayi ya kama ka har hawaye ya barki ma wannan musulunci bai hana wannan ba ina fata an gane to shine yake cewa inna sabra inda awwali sadama hakuri ana yin sa ne tun a karan farko idan aka baka an abi sa'idin al-khudri annan nisaa to was-sabru ala wafatil auladi lahu a'zamu abun nan ajrun azim to ita kuma rasuwar da banda rasuwar uwa ko uba ko wa ko kani ko yayu ko babbanu ko kawunai rasuwar ɗa fasinali yana da lada mai girma na musamman saɓanin rasuwar kowanne irin nau'in dangi da Allah maɗaukakin sarki ya maka menene dalili an abi sa'idin al-khudri annan nisa'a kunna lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ij'al lana yawman fa wa'azahunna wa qala أي امرأة ماتت لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم idan ‘ya'ya suka rasuwa mutum ko ɗaya rasuwa mutum to akwai lada na musamman su hadisi daga abi sa'idin al-khudri Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi ya ce annan nisa'a mata suka zo suka yi dandazo suka zo har gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulallahi ya manzan Allah iji Allah na yauman ka sanya mana ranar karatu mana a watar waya cewa suka yi shin kai annabin maza ne da mata ko iya maza kawai manzo Allah ya ce a hadda mata suka ce to duk maza sun kwace karatunka darasi ake so ake wa lakta so ake wa hudubar juma'a so ake yi wa karatun qur'ani so ake yi wa hadisai so ake yi wa mu muna can a gida ba abin da muke samu sai annabi ya ce ku sa rana ku taro a gidan wancan kaza zan zo in dinga ba ku darasi ka ji farkon karatun mata karanta hadisin bukhari na fata an fahimci magana kai da kake zagin masu karantar da matan aure ka yi hankali kar zagin ka ya tafi zuwa ga manzan Allah don shi ne farkon wanda ya fara sunanta wannan karantarwar in dai ka yadda bukhari ana rawaito hadisi na addini daga gurinsa to hadisin bukhari ya rawaice shi yasa na aisha Allah ya mata rahama ya haɗa mu da ita a aljanna take cewa ni'iman nisa'u nisa'ul ansari madalla da mata musamman matan garin madinatul munawwara ta ce lam yamna ahunnal haya'u kunya ba ta hana su an yas'alna anid dini wa an yatafaqahna fihi su tambayi manzon Allah menene addini yace akan gaba kaza kuma su tambaya menene ya kamata su fahimta cikin aya kaza ko hadisi kaza ba nan a tafsirin baran abin nan bana nan makaranto muku waccar aya ba idza ja'aka almu'minatu a cikin suratul mumtahina cewa idan mata suka zo maka ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su yi kaza ba fa bayi'hunna kai musu mubaya'a wastaghfir lahunna laka nema musu gafara ɗaya daga cikin matan sahabbai matar abu sufiyan sai ta ce ya rasulallahi mijina abu sufiyan yana da matsala ka ce allah ya ce ka'idar musulunci babu sata kar mi sata ko sai ta ce to ya rasulallahi mijina yana da matsala allah ya bashi wadata amma baya bamu abinci da zamu wadata baya bamu kuɗin cefane da zamu wadata baya bamu shinkafa wadatacciya masara gari tattasai tumatir attaruhu barkono man gyaɗa manja yana da matsala yana da ƙoro mugu ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ɗiba daga cikin abin da ya mallaka na abinci ki ciyar da iyalanki amma ki yi shi da kyautatawa kar ki zalunce ki kar ki ɗiba kuma ki sayar ki zuba a dashe ina fata an fahimta kaga aya ne aka ja mata aka ja musu aka fassara musu kuma a cikin ayar ta yi tambaya cewa meye hukuncin kaza ina fata an fahimta to shine na Aisha ta ce Allah ya kai alherin Allah ya kai wa matan Madina ba sa iya ba sa jin kunya idan suka ji abin tambaya su tambayi annabi muhammadu annabi kuma ya musu bayani to matan sahabbai kenan da matan tabi'ai da matan bayan allah na gari don haka kar ka bar matarka cikin jahilci kai ta makarantar islamiyya ranar ta'alim ɗauko ta ku zo ta shiga masallacin mata kai ka shigo na maza ko ba haka bane tunda aljanna ma ai kana so ku shiga tare to dan me zaka bar ta kai ka zo kai ta kwashe lada ita tana can a gida kuma a gidan nan ba wata hanya da ka samar mata na neman ilimin addini ba daidai bane yana daga cikin haƙƙin mata akan mazajensu lalle su samar musu da hanyoyi na neman karatun addini na rantse da Allah idan kuka biyo mata akan cewa abinci abinci abinci ko sutura sutura sutura ko maganin asibiti maganin asibiti ko duk hidimar duniya za ku shiga ku fita hekun musu amma abin da ya shafi addini babu ruwanku da su na rantsa da Allah za su ja ku zuwa wutar jahannam kar ka yadda da wannan in Allah baka ilimin zaunar da su a gida zaunar da su ka karantar da su in baka da hine ma musu islamiyya wannan fa shine daidai kuma shine musulunci ya tanadar mana sabanin wannan to jahiliya sunanta Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon aiki to shine annan nisa'a qulna lin nabi mata suka cewa annabi iji Allah na yauman sanya mana rana mana sai ya sanya musu rana kuwa fawa azahunna sai je musu wa'azi ya karantar da su ya ba su kaza kai har limamiya a zamanin manzon Allah an samu a zamaninsa in ban manta ba ummu waraka sunanta karanta hadisin ta yana cikin bulugul maram tare da sharhin sa subulus salam na al-amiru sanani ta zo ta samu manzala ta ce ya rasulullahi ni mace ne yar kasuwa ina jaura ina saye da sayarwa mata suna taruwa a gidana wata ran sai lokacin sallah ya ritsa mu muna nan a cikin gida sai manzan Allah ya gwada ta sai ta iya karatun Qur'ani ta san hukunce hukuncen sallah ta san kaza sai ce ki je na lada shi ne limamiya daga lokaci yayi ga sahabi wani zai zo ya kira muku sallah ki ta da iqama ki ta ku sallah karanta hadisin Bukhari shi ma an gane maganar da ke ku karanta littafin bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam sharhu bulugul maram za ka ji ƙarin bayani wannan mata ta zama ita ce limamiya tana jan mata yan uwanta sallah zamanin manzon Allah kai a ruwayar ma har aka nuna shi wannan sahabi da ke zuwa ya kira musu sallah sai ya koma gefe kuma in sun tada sallah shi ma sai ya tada sallah sai ya jona da su ka ji wani karatu kuma kuma ka ce sallarsa ba ta karɓo ba billahi allazi la ilaha illa huwa ka kai kanka wuta yanzu nan domin a zamanin annabi abin ya faru annabi ya san yana faruwa kuma bai ce masa me yasa kake haka ba kaga anan mace ta ja namiji sallah ko bata jahi ba to ina hukuncin wanda suke cewa mace ba za ta yi limanci ba kaza kaza ni ma na tsaya muku iya nan ba zan ƙara gaba ba an gane maganar da ke ko Allah ya sa mu dace sai annabi ya ce musu cikin wa'azin ayyuma imra'atin mata thalath laha thalathatun min alwaladi duk matar da guda uku cikin ƴaƴanta suka rasu kanu laha hijaban minan nari za su zama mata hijabi daga wutar jahannama to sai malamai suka ce in an ce wa mace in ƴaƴanta uku suka rasu za su zama mata hijabi to namiji fa sai aka ce ai min babi aula ya zama namiji shi suka fara wa hijabi ma kafin ita matar don haka hatta namiji hi ma wannan hukuncin ya shafe shi da kai da uwarsu in dai kuka binne ‘ya'ya uku in ji annabi muhammadu to za su zama to muku badala da kan da garki tsakaninku da wutar jahannama in ji manzan Allah jama'a na fahimtar magana da ke ku za su zama to muku hijabi daga wuta haka manzan Allah yake faƙalat sai wata mata ta ce wasnani hadda wacce ta binne yara guda biyu ƙala sai annabi ya ce wasnani hadda wacce ta binne yara guda biyu ina fata an fahimta to a wata ruwaya wata ta ƙara tambaya ta ce hadda mai ƙwaya ɗaya annabi ya ce hadda mai ƙwaya ɗaya da kai da matarka in dai kun taɓa binne yaro ɗaya da ya mutu to kuna da wani abu guda ɗaya da zai muku badala da kan da garki tsakaninku da wutar jahannama in ji annabi muhammadu to yanzu ina hukuncin gwauraye wanda ba su yi auren ba ma tukunna eh su dage su yi ko to kun ji iyayenku masu mata sun ce ku dage ku yi akwai yan bayan sallah sallar azumi ko sallar layya ita sallah tana da yawa kuma bayan sallar ta bana ko ta wata shekara ka san in ba haushe ya ce maka bayan sallah to wallahi ka jira baka san wacce sallah bace daga ciki to Allah ya albarka Allah ya kai mu lokacin to ka gani to kuma daga nan zaka gane ashe ma ai maka rahi ma wata daraja ce kuma wannan zai sa ba za ka daga mai ba hankalinka ba saboda ya nuna ashe ma ba abin ka daga hankali bane har kai ta kuka kana birgima ana lullike ka shi yasa malam ya kawo hadisin a cikin babin da ke magana akan ayi hakuri idan an yi wa mutum menene rashi saboda ya nuna ashe wata daraja ce ma ta wata kima ce ta musamman da za ta yi maka badala daga wuta da kai da uwar shi ina fata an fahimci magana to mu dai mun binne guda biyu eh lalle ni na binne guda biyu kai ma kana tare da ni ku to kaji malam shehu na eh hadda wannan aka haifa bare kai ma kana ciki Allahu akbar ga malam ma yana ciki shi ma eh malam Usman kana ciki Allahu akbar to Allah ya shigo da kai eh to ya halatta a mutum addu'a ce Allah ya sa dan sa ya mutu dan ya samu aljanna wannan fikihu ne na malamai eh tattaunawa ce ta malamai tunda an ce in kar binne ɗaya ko biyu ko uku za ka samu aljanna to ya halatta a ce to Allah ya sa ‘ya'yanka biyu ko uku su mutu ka samu aljanna ko bai halatta ba sai goburawa ne suke wannan addu'ar ko da zamfarawa eh akwai akwai na ban ji ba a bari sai sun taru tukunna sai a ɗebi ƙwaya biyu daga ciki a bar ma sauran ala usuwa eh kai har uku duka ka binne Allah ya haɗa mu da su da ku a aljannar firdausi Allah ya sa mu dace to shine saboda haka mun ji jama'a ai maka rashi ma ba karamin alheri bane saboda zai zamanto maka kariya daga wutar jahannama athani abu na biyu al-istirja'u abinda ake so ka yi na biyu bayan kaya hakuri ka jure dama farkon babin shine mutum ya yi abu guda biyu idan aka yi masa rashi na farko shine hakuri da mai da al'amari zuwa ga Allah ko mun karanta hadisan da suka nuna haka to abu na biyu al-istirja'u shine mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga an yi buga ma waya ko an maka text ko an kira ka an ce wane ya rasu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine farkon abin da ake so ka fara faɗa sannan sai ka danna zuciyarka kuma ka yi hakuri wa huwa an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mallakar Allah ne kuma gan zuwa gare shi za a maida mu kama da a fil ayati kamar yadda zuwa a ayar da muka karanta cikin suratul baqara wa yazidu alaihi qawluhu idan kuma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai ka kara da cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah maɗaukakin sarki ka bani lada akan musibar da ka jarrabe ni da ita ka canja mun kuma da abin da ya fi ta alheri ina fata an gane idan ka faɗi wannan to sai ka abin nan ma'ana Allah musibar da ka jarrabe ni ta rashin matata musibar da ka jarrabe ni ta rashin ɗana musibar da ka jarrabe ni ta rashin babana musibar da ka jarrabe ni ta rashin uwata musibar da ka jarrabe ni ta rashin baffana ko kawuna ko yayana ina fata an gane Allah ka ban lada akan wannan musibar sannan Allah ka mayar min da mata ko yaya ko ɗa da ya fi wannan alheri na fata an fahimta in uwa ce kuma kaga ai ba a canza uwa ko sai a ce Allah ka kawo mu wanda za ta ji tausayina kamar yadda uwata take jin tausayina na fata an fahimta to wannan shine Allahumma ajirni fi musibati Allah ka bani lada cikin musibar da ka jarrabe ni wa akhlif li khairan min haka kuma ka canza min da abin da ya fi alheri sama da wannan abin da ka jarrabe ni me dalilin ma kan haka an ummu salamata radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم daga sahabiya ummu salama matar annabi muhammadu matar kuma abu salama kafin abu salama ya rasu ƙalar ta ce sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji annabi yana cewa ma min muslimin tusibuhu musiba babu wani musulmi da musiba za ta same shi fa yaqulu ma amara Allah sai ya faɗi abin da Allah ya umarce shi da faɗa eh ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah mu mallakar ka ne kuma gaba ɗayan mu gare ka za mu koma ina fata an fahimta Allahumma ajurni fi musibati Allah ka ban lada cikin musibar da ka jarrabe ni wa akhlif li khairan minha kuma Allah ka bani alheri sama da ita illa akhlafa Allah lahu khairan minha face sai Allah ya bayi mafi alheri da abin da ya rasa qalat tace falamma mata abu salamata lokacin da abu salama ya rasu mijina qultu sai nace fada a raina nace ayyul muslimina khairun min abi salama to inna ma yi wannan addu'ar wa Allah zai ban wanda ya fi abu salama alheri yanzu don Allah ku duba ku ga yadda matan sahabbai suke yaba wa mazajensu tana ganin ba za ta saba samun miji kamar sa ba ka yi nazari tsakaninka da Allah a matsayinka na miji matarka tana jin yau inda za ka mutu ka batta za ta yi alhini da damuwar rasuwarka cewa ba za ta samu mutum mai kyautatawa mai jin kai mai biyan bukatu namiji mai kamar maza na hakika kamar ka ba in har matarka za ta ji haka to kai mijin arziki ne amma wallahi in dai matarka ba za ta ji haka a ranta ba in ka mutu kai mijin banza ne wallahi ka je ka gyara jama'a kun fahimci maganar da ke ku haka ke ma ki tuna yau inda za ki kwanta ki mutu mijinki zai ce "Alha- Allahu akbar yanzu na rasa mata kamar wance mai tsoron Allah mai biyayya mai da'a duk abin da nace za ta yi abin da na hana ta za ta hannu mijinki zai faɗi wannan a kanki a matsayinki na matar arziki in har kika samu haka to ki gode wa Allah lalle ke matar arziki ce amma wallahi idan har za ki mutu mijinki bai faɗi wannan a kanki ba ke matar banza ce da ke zama matar arziki ba mar'atun saliha din da annabi ke magana ke baki zama saliha ba kowa ya je yi wa kansa faɗa wallahi maza mu je mu yi wa kanmu faɗa akan alaƙar mu da matan mu mata ku je ku yi wa kanku faɗa akan alaƙar ku da mazajen ku kowa ya gyara Allah ba mu ikon gyarawa baki dai tace wannan musulmi ne yanzu ya kai mun Abu Salama awwalu baitin hajara ila rasulillah Abu Salama fa shine gidansa na farko da ya fara hijira ya tafi Madina gurin Annabi Muhammadu dan Allah jama'a yana da wata daraja hima ko ba shi da ita farkon hijira shi ya fara hijira ta ce to ya zan in samu gidan da yake da irin wannan darajar mijin da yake da irin wannan alherin domin annabi ne ya turo mata da addu'ar ya ce ta dinga karantawa ta ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha to sai ya zamanto tana cewa to annabi ne da ya ce mu faɗa za mu faɗa amma wanda musulmi ne ya kai min abu salama mutumin kirki bawan Allah ta ce amma tunda annabi ya ce mu faɗa bari mu faɗa ba musamman Allah ya shirya ba thumma inni qultuha ummu salama ta ce sai na ci gaba da faɗin wannan addu'a fa akhlafa Allahu li rasulallahi ta ce ina gama takaba sai annabi ya turo dan aikansa cewa yana sona manzo Allah ya fi Abu Salama ko bai fihi ba ya fihi ya fi babansa ma ya fi mamansa ya fi kowa nasa ma haka ne ko ba haka ba kaga addu'a ta ta karɓi ko to wallahi ka ji wannan da kyau ko musibar mutuwa ko musibar dukiya ko musibar rahin lafiya duk wani bala'i da zai same ka a duniyan nan ka dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha duk bala'in da ya same ka a duniya kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kamar yadda Allah ya canja wa ummu salama abu salama da manzan Allah wallahi sai Allah ya canja maka mafi alherin abin da ka rasa a wannan duniya tunda ita ummu salama ta gani a aikace wai dab ne labarin wuta yake ji gashi shi ya ganta tsirara haka ne ko ba haka ba to ita ummu salama ta ga amfanin wannan addu'ar tsirararta saboda haka duk abin da jama'a ku sani duk bala'i da muke ciki fa barin addu'ar manzan Allah ne addu'o'in manzan Allah yanzu ga abubuwa nan na sunnoni duk mun basu na addu'o'i wanda kuma su ne budin mu a duniya da lahira zaka shiga gida kai addu'a zaka fita gida kai addu'a zaka kwanta kai addu'a za ka ci abinci kai addu'a za ka yi abin nan ainihin wato a sallah kai addu'a za ka yi azumi ka zo shan ruwa kai addu'a na fata an fahimta kai ya kai matakin da tufafi wannan in ka saka ana so kai addu'a kai in ka sa tufafin ma sabo ne yau ka ɗinka ko yau ka fara saka shi akwai addu'a Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairu ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta ka sauta ni Allah kai ka tufatar da ni wannan rigar as'aluka min khairihi ya Allah duk alherin da ke jikin wannan riga Allah ka haɗa da shi wa khairi ma suni alahu da kuma alherin abin da aka dinka ta saboda shi wa a'udhu bika min sharrihi Allah ka tsare daga sharrin wannan riga wa sharri ma suni alahu da kuma sharrin abin da aka kera ta da shi na fata an fahimci magana kai ba kai ba wani ma idan ya ganka da tufafi ya ga bai taba ganinka da tufafin nan ba aka ce ya maka addu'a ka ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ilbas jadidan Allah ya sa ka ci gaba da sanya sabon tufafi wannan addu'a ce ko mai kyau ko ba mai kyau bane wa ish hamidan Allah ya sa ka ci gaba da rayuwa cikin nutsuwa da kwantar hankali da godiyar Allah addu'a ta mai kyau ko ba mai kyau bane wa mut shahidan ranar da zaka mutu Allah ya sa kai shahada jama'a muna yi wa junanmu wannan addu'a ba ma yi kaga dan uwanka da sabbin tufafi haka manzon Allah ya ce ka faɗa ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan Allah ya sa ka ci gaba da sa sabon tufafi Allah ya sa ka ci gaba da rayuwa mai daɗi Allah ya sa ka yi mutuwar shahada yanzu nawa muke gani cikin yan uwanmu sun sanya sabon tufafi ba za mu yi musu wannan addu'ar ba wani ma da hasada ko kaji ai to kaji matsala kuma wani ma haushe inna lillahi wa inna ilaihi kaga yau sai ma addu'ar ilbas dadidan wa ish hamidan wa mut shahidan eh inna lillahi wato uwar riga kenan ka san ita albasa akwai da ita da kabeji ba wanda ya kai su riguna ka gani na'am ma inna lillahi wa inna ilaihi wani wato hegiyar he ta motsa hasada ita ce shegiyar to in ta motsa sai ya hana hiye maka ma addu'ar inna lillahi wa inna ilaihi to ka duba kuma kalmomi masu kyau don Allah malam Usman kalmomi masu kyau ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan shi ma ya samu lada gobe kai ma in ka gani ya saka kai mar addu'a wallahi duk wanda ya gamu da kai ma wannan addu'ar gaskiya ne malam abbakar ba za ka taɓa mantawa da shi ba domin manya-manyan kalamai ya faɗa maka masu daraja in Allah ya karɓe su a kanka wallahi magana ta ƙari na? to kaji ai tana na a cikin hisunan musulun tana kurkusa a cikin hisunan musulun daga kashi ga babin du'a ulubusul saubil jadid babin da ke magana akan addu'o'in sa sabbin tufafi ga tana ga kuma alherin da Allah ya dankare a cikinta amma ba ma yi saboda hasada dan me yasa ma kai sabon dinki dan me yasa ma kai kaza Allah ka tsare mu da mummunar hasada wallahi Allah ka tsare mu da gaba da ƴan uwan mu musulmi Allah ya tsare mu bari mu karasa wannan sai mu tsaya an gane ko to wannan shine dan haka sai Abu Salama abin nan manzon Allah ya turo cewa yana son ta shikenan ku tana gama takaba bayan ta gama takaba annabi ya turo ya ce yana son ta shikenan ya aure ta kaga ya fi mata Abu Salama ai ko to don haka mun rike wannan addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wallahi ko aiki ka rasa yau a buga ma waya a ce wani an sallame ka daga daga aiki sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha shikenan motar ka ta yi hatsari akan hanya an ɗauko kaya kai ta nana ta wannan kuma ba wai sau ɗaya ba domin irin waɗannan addu'o'in suna daga cikin addu'o'in da ba a faɗi adadin da za ka yi ba ba su da adadi kawai kai ta nanatawa kai ta nanatawa wallahi sai Allah fitar da kai daga cikin kangin nan kuma duk asarar da kai billahi ladi sai Allah mai maka kafin ka mutu da izinin Allah to amma ina ba ma yi yanzu dai gashi ummu salama annabi ya gaya mata ta yi kuma ta yi ta samu aure da manzon Allah ai wannan addu'a ta kai makura wajen karfi wallahi ta kai makura wajen karfi amma sai mu raina ta mace ai is common kowa ma ya iya wannan kai akar maka Allah ai kowa ma ya iya sai shaidan ya rude ka da ka iya kuma ba za ka yi ba ko ba haka bane to ka ji ko musibatun qalu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani Allah ya shirye da mu to shi yasa mu dage da wannan addu'a an nuna mun lokaci kuma mun zo farkon babi za mu tahi ma ya harumu ala aqaribil mayyit yanzu mun ji abubuwa guda biyu da aka ce mutum idan an masa rasuwa ya yi ko sannan abin da na farko ya yi haƙuri ya ɗauki ƙaddara abin da Allah ya turo na biyu ya ainihin wato yi istirja'i ko kuma ya danna zuciyarsa akan wannan matsala to idan kai wannan kuma ga alkhairai nan da yawa mun ambata to za mu tashi kuma akan ma ya haruma ala aqaribil mayyit to meye kuma aka haramta in aka ce an maka rasuwa kar ka yi wannan mun faɗi wasu abubuwa a cikin darasin abu nan yau din amma in sha Allah sati mai zuwa za mu karanto hadisan da suka yi magana akan nau'ukan abubuwa da mutane suke yi na jahiliya da rahin tawakkali da rahin bin sunna wanda wannan yana rusa musu waɗancan alkhairai da muka ambata sannan kuma yana gadar musu da zunubi daga gurin Allah Allah ka tsare mu wallahi jama'a in za mu bi sunnar manzan Allah mun huta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin in kuka bi manzan Allah za ku shiryu komai naku zai yi saiti in ji Allah Allah ya ce ba komai akan manzo face gabatarwa ko isarwa wacce take mabayyaniya to amma duk mun watsar da sunnar mutum ya ta rayuwa rayuwa irin ta jahilai ya kasa togara ga Allah da duk bala'in da Allah ya jarrabe shi ya koma yana neman mafita a gurin kartun banza malam wanda ba za su iya tsina ma komai ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in tad'uhum in ma kun kwarma musu kisa la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu walau sami'u kuma ko da sun ji mastajabu lakum ba za su amsa muku ba Allah ya ce wa yawmal qiyama a ranar kiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkar da kuke kuna neman bukata a gurin su kuna ga jama'a biyan da ake karantar da tauhidi amma al'umma ta koma tana neman biyan bukata a gurin wasu karci mana kai ka hau social media za ka ga waɗannan mutane masu bautawa shehunai kamar ziga su ake yi ma abin da suke yi abin da ake faɗa na cewa ba daidai ba ne shirka ne zai raba ka da Allah kaga wani kamar ziga shi take yi yana yin abin da gayya ma'ana tun da kun hana to sai an yi ɗin wallahi kana yi wa kanka asara ne shi ne kawai baka cuce mu ba baka cuci sunna ba baka cuci qur'ani ba baka cuci Allah da manzo ba kanka ka cuta kanka ka zalunta kuma wallahi za ka gane kuskuren ka ranar da Allah ya damƙe ka akan wannan kiraye-kirayen banza da jingina biyan bukatu zuwa ga shehunai wani bidiyo na gani sanda ne hawaye wani ya zo gaban kabarin shehu fa yana cewa to shehu a taimake su ga mai yayi tsada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wallahi sanda na rasa ina zan sa kaina ga riga ga jamfa ga hula ga kamala amma yana kiran sunan shehu cewa ya fitar da su daga matsalar rayuwa an gama shi yasa wallahi malaman da suka kifar da waɗannan mabiya na rantsi da Allah za su ɗauki cikakken zunubi li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm Allah ya ce wallahi sai sun ɗau zunuban su cikakku kuma sai sun ɗau zunuban waɗanda suka jefa a cikin wannan bala'i ka haɗa mutum da Allah ba za ka haɗa shi ba sai ka haɗa shi da wani shehu ya zo jikin kabari yana ta cewa shehu ka fitar da mu da kaza ko ba za ka kira shi ka ce mar wannan kuskure bane ya daina wannan abun kuma kai tsammanin za a gama da duniya lafiya wallahi ba za ka gama da duniya lafiya ba saboda haka muna kaunar ku ne muna so mu gama da duniya da lafiya ne da mu da ku mu ji tsoron Allah da mu da ku mu daina wannan shirka shirka ce Allah ya hana Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutar cin naman jikin mu wannan tambaya ne malam komanda ko me ok malam umar ba eh akwai malam umar ɗaya daga cikin limamanmu na ƙungiyar izala jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna na ma dan sha'afa ne da ya kamata mu dahi dan fili domin ya dan mana yan nasiha to gahi gaskiya zaran namu ya kare sai dai mu hakuri sai zuwa na gaba wala Allah Allah sa ƙara leko mu tunda ya san ranakun karatun muna addu'a malam umar Allah ya ƙara ma lafiya da imani Allah ya saka maka da alheri da wannan ziyara kuma muna nan muna bara duk ranar da Allah ya ƙara dawo da kai koran asabar koran talata to za mu so ka ɗan yi ko da kalmomi kaɗan ga sauran bayan Allah domin a amfana da wannan ilimi da Allah ya baka muna addu'a bukatunka na alheri Allah ya biya maka Allah ya yi ma duka damuwarka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka haramta wutacin naman jikinmu dan uwa sai a yi sarwa waɗanda ba sani ba duk da mun babba da sanarwa kuma mun ɗora akan page ɗinmu cewa lallai an dawo karatun nan don haka daga yanzu karatu ya koma fafafa insha Allahu ta'ala insha Allahu ta'ala daga nan har sallah in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki ya bamu nasara Allah ya taimake mu kuma Allah ya biya mu ladan abin da muke yi Allah ya sa aljanna ta zama komar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh